الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
باب إسلام بني إسرائيل باب نزول عيسى بن مريم عليه السلام آه، باب نزول عيسى ابن مريم باب سوكا النبي عيسى wato a nan gaba cewa annabi isa dan maryam alaihi salam zai dawo duniya zai sauko daga sama zuwa ƙasa ƙarshen zamani
حدثنا إسحاق أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال a abar hurairar Allah ya kare da gare shi yace قال رسول الله صلى الله Magana عليه sallallahu وسلم alaihi wasallam ya ce والذي نفسي بيده ya rantse da ubangijin da rayuwa ta take ga ikonsa ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا wallahi abu ne a kusa a ce ɗan ɗan ɗan maryam annabi isa ɗan maryam alaihi masalam ya sauko a cikin ku yana mai hukunci mai adalci فيكسر الصليب ya karya salibi kuros ya zama ba sauran yadda da ya amfani da kuros a duniya ويقتل الخنزير ya kashe alhinzir ويضع الجزية ya ya ɗauke maganar jizya ya zama sannan ba maganar karɓar jizya ko dai a musulunta ko a kashe wanda yake musulunta ويفيد المال a dukiya ta yawa حتى لا يقبله أحد har ya zabo a rasa wanda zai karba
حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها har sujada ɗaya ya zama ta fi duniya da abin da yake cikinta
يقول أبو هريرة رضي الله عنه wato a sannan sai ya zama mutane ba sa ibada da yin sadaka sai su koma ibada wato da neman kusanci ga Allah da ibada amma ba wai da sadaka ba saboda a sannan dukiya ta yi yawa ba mai bukata wa za ka ba ehe wa za ka ba sai dai ibada kake so ka yi a sannan sai dai ka ta sujjada ko abin da ya kama da haka
وقرأوا إن شئتم a sannan abu huraira yakan ce ku karanta in kun so in kuna so ku karanta shahidi akan wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Qur'ani maganar nan da na faɗa muku na ji manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam to ai Qur'ani ma ya faɗi kamar ta وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا ba wani daga cikin ahlul kitabi sai ko wallahi ya ba da gaskiya da annabi isa kafin a ce an karɓi ran annabi isa ashe annabi isa yana nan a yanzu ba a karɓi ransa ba wanda wannan shine aqidar ahlus sunnati to annabi isa yana nan a yanzu ba a karɓi ransa ba hadisan da suka zo a game da saukar annabi isa daga sama zuwa ƙasa sun kai wajen guda ɗari da ishirin da wani abu shi yasa sun kai matsayin tawaturi yadda za a ga akwai malamai da yawa da suka ware waɗannan hadisan suka tara su waje ɗaya wanda wannan ɗaya ne daga cikin hadisan da suka zo game da saukar annabi isa a nan gaba shi yasa ba a samu wanda yake dangantaka ga musulunci musulunci ne yake ingantacce ba da yake musun haka نعم an samu bauɗaɗɗun mutane wanda suka fita daga musulunci kamar ƙadiyaniyawa ahmadiyawa da suka kore maganar saukar annabi isa daga sama suke da'awar cewa ai annabi isa ya riga ya mutu amma ayoyi na qur'ani da hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam suna nuna annabi isa yana nan da ransa nan gaba ne zai sauko
حدثنا ابن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال Abu Hurairah Allah ya kare dagare shi ya ce قال رسول الله صلى الله Manzo عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce كيف أنتم إذا نزل ابن مريم fiku فيكم ya za ku yi wakacin da annabi isa ɗan maryam ya sauka a cikinku وإمامكم منكم alhali mai muku limanci a sallah yana cikinku Ah, sai zamo shi kansa annabi isa ah, yana koyi ne da wannan limam wannan ɗaukakawa ce ga al'umma muhammadiyya ala nabiha assalatu wassalam ya zamo ɗaya daga cikin manyan annabawa na allah ma ɗaya daga cikin manyan manzanni na allah amma yana sallah a bayan ɗaya daga cikinta inda wani mushe ibrahim yake faɗa ya salli bihin mahaliyu ya fauza ummatin ya ummuhu mudaha wa isa wa aluhu
تابعه أقيل Mm.
والأوزائي Ubaru ya masa mutaba haka ma auza'i shi ma dai ya masa mutaba بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim باب ما ذكر عن بني إسرائيل wato agwa abu zalim na buhari ba wannan bismillahir rahmanir rahim din ba ma zikira ba mu abin da aka ambata daga banu isra'ila labaran banu isra'il حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابو عوانة حدثنا عبد الملك بن عمير عن بن هراش قال قال عقبة بن عمرو لوزيفة ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم uku batun mun amare mutumin madina yace da zubai fatun limani yanzu ba ka faɗa mana irin abin da ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa ba قال sai zubai fatu yace ني سمعته يقول Hakika ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا hakika akwai ruwa akwai wuta tare da dajjal lokacin da dajjal zai bayyana
فأما الذي يرى الناس أنها, أنها النار فماء a wanda mutane suke gani a iyaka zatansu da dubansu suke ganin cewa ruwa ne to a- a- wato wuta ce mai tsananin kuna a wanda mutane suke ganin cewa wuta ce fama'un baridu Na'am.
ruwa ne mai sanyi فأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد amma da وماء mutane suke ganin مغلق.
cewa ruwa ne mai sanyi to wuta ce mai konawa
من أدرك ذلك منكم shi yasa wanda Allah ya sa ya riski wannan a cikin ku Allah ya kai shi wakacin bayyanar dajjal tare da wannan ruwa da wuta da suke tare da shi فليقاتل الذي يرى أنها, أنها نار to in an ba shi zaɓi wacce za ka shiga eh domin ga ruwa in ka ba da gaskiya ka shiga ruwa ka sha ka ƙoshi in ba ka ba da gaskiya ba ka shiga wuta to maza Allah ya ce kakka ba da gaskiyar da shi ka faɗa wutar in ya so ah, ruwa ne ba wuta ba فإنه عذب بارد domin ruwa ne mai daɗi mai sanyi قال وزيفة Musa fito da lamana ya ce وسمعته يقول na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa إن رجلا كان في من كان قبلكم an yi wani mutum a cikin al'ummin da aka yi kafin zuwanku مم. أتاه الملك mala'ika ya zo wajen wannan mutum ليقبر روحه ne ya karɓi ransa فقيل له haka ce da shi mutumin هل عملت من خير kai ko a rayuwarka akwai abin da ka aikata na alheri قال ya ce ما أعلم ni da iyaka sani na ban san na yi wani aiki na alheri ba قيل له haka ce da انظر shi ka sake dai tunani ai ta yi akwai wani aiki da kai na alheri ka manta قال sai mutumin ya ce ما أعلم شيئا gaskiyar lamari ni ban san wani aiki da ne na alheri ba غير أني كنت أبايع الناس abin da yake akwai ina yin mu'amala da mutane في الدنيا a rayuwar duniya فأجازيهم ina yi musu sakai ana biyan su lada فأنظر المؤثرة a ina saurarawa uh, مؤثرة ina saurarawa wanda yake da wadata ma wanda yake da wadata ma nakan ce yau muka za ka biya ni eto ka bari sai wata mai zuwa ka biya ni ka je ka ju- ko ka juya kuɗin ka ka yi wani abu da su ko ka samu alheri فأتجاوز عن المؤثرين ina wa yafewa wanda bai da shi in ma zama wanda nake bi bashi ba shi da shi sanda zai biya ni sai in ce ka je na yafe ma Allah ni wannan dai kawai da san nayi na alheri فأدخله الله الجنة da sababin wannan Allah ya shigar da shi aljanna ashe ana bukata kenan abu ne muhimmi wajen yin mu'amala a ringa kyautatawa dan Allah a ringa kyautatawa ba a ringa tsanantawa ba ta yi wannan kyakkyawar mu'amalar ita ce za ta tserar da bawa a ranar lahira Mm.
an kai ta tsanantawa ga hanyar da zan dukiya yanzu nan ta nuku ranar da za a yi riba ta karo amma ka zo ka gama tara dukiya ka tafi ka batta kuma ka je ka tar da Allah ba ka da wani hujja ba kai wani aiki na kirki ba
فقال yace وسمعته يقول shi dai hujja fatul iman yace na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa إن رجلا حضره الموت an samu wani mutum da mutuwa ta zo masa mala'ikan daukar rai ya zo masa فلما يئس من الحياة ya dai ga alamar dai shi kan ba za ta yi ya rayu ba mutuwa zai ba makawa أوصى sai له wa iyalin sausiya إذا أنا مت yace da su in kun ga na mutu فاجمعوا لي حقبا كثيرا a fajma'u ko fa ajmi'u ko dai ka ce ajmi'u amma a ce fajma'u din ya fi ma daga jama'a ba daga ajma'a din ba نعم jama'a ya jama'u babun fataha ya fitahu ne مم.
Mm, a, ku tara itacen wuta mai yawa gare ni مم. وأوقدوا في ku نارا hurra wuta gadan-gadan a cikin wannan itacen حتى إذا أكل اللحم a ku jefa ni a ciki har da lokacin da kuka ga gaba ɗaya na gama ƙonewa وخلص إلى عزمي wutar nan ta kai ga ƙasusuwa na famta hashat ta yi rugu-rugu da ƙasusuwan nawa haku zuha to ku ɗebi wannan ka- tokar ta ƙasusuwan nawa faɗa ku hannuha niƙe ta sai ta nuku sosai su manzuru yawman a sannan ku dubi rana rahan ne yawan iska fazaruhu filiyammi in ya so ku sheƙe wannan iskar tawa a cikin ruwa fafalu sai a- ma- mutanen nasa iyalin nasa suka aikata wannan wasiya da ya musu fajama'ahu Allah sai ya tara shi duk faƙala kokarin lahu ya gudu bai tsere ba Eh, sai da aka tara shi gaba ɗaya fakara ubangiji ya ce da shi lima fa'alta zalika kai me yasa kace in ka mutu a kone ka a sheke tokar qala min khashyatika ya ce Allah tsoron ka nake na san ni ban wani aiki na alheri ba shi yasa nake tso- nake tsoron gamuwa da kai Mm. faghafara Allahu lahu Allah ya ce je kana gafarta ma inda dai ka kwanci da tsoro na
qala ubat bin Ubangiji amr Amrin ya ce qala samitu yaqulu zalika ai ni ma na ji manzon Allah yana faɗar wannan hadisin wa kana nabashan a shi mutumin nan da aka faɗa wanda ya yi wasiyyan nan mai haka kabari ne ya saci abin da yake cikin kabarin ya saci littafari
حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرني معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قال
na cewa a- aisha da nan abbasin allah ƙara dagare su sun ce لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم yayin da halin fitar rai ya zo ga manzo sallallahu alaihi wasallama كيف يدروا خميسة على sai وجهه ya haɗu yana ɗora wani mafi a kan fuskarsa إذا اكتم كشفها عن وجهه idan ya zamo zafi ya yi yawa sai ya ɗauke wannan mayafin daga fuskarsa فقال وهو manzo كذلك allah ya faɗa yana wannan halin لعنة الله على اليهود والنصارى la'anar Allah ta tabbata bisa Yahudu da Nasara.
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا Sun bai da kaburburan annabawansu gurin sallah.
يحذر ما صنعوا Yana tsawatar da al'umma kada su aikata irin abin da Yahudu da Nasara dinnan suka aikata.
مم.
Wannan hadisi akwai bambancin fahimta tsakanin malamai. Mafi yawan malamai dai suka ce abin da ake nufi da hadisin shine ya zamo a ringa nufin kabarin da sallah. ma'ana a mai da kabarin kamar alƙibla ta sallah Na.
cewa wannan kabari ne na annabi sai a mai da shi alƙibla da za a ringa sallah a wajen ba wai dan an yi masallaci a jinnin kabari shine laifi ba amma akwai yan tsiraru da suka ce a'a ai wannan gaba ɗaya na nuna cewa a yi masallaci ma a gindin kabari ba daidai ba ne akwai dai wani malami a asali amadu gumari da musamman ya yi littafi akan bayanin wannan mas'ala to
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن فرات الكزازي قال سمعت أبا حازم قال ساعة أبا هريرة رضي Na الله zauna عنه da ba Huraira Allah ya ƙara yadda a gare shi, خمس سنين har shekara biyar ina zama tare da shi.
فسمعت يحدث عن Na ji النبي shi صلى الله yana عليه faɗa daga وسلم Annabi sallallahu alaihi wasallama قال ya ce, كان بنو إسرائيل Da تسوقهم can banu الأنبياء Isra'ila annabawa ne ke tafi da lamuransu. Da Annabi ya mutu, sai aiko annabi nan take ya zama shi ke tafi da lamuran banu Isra'ila.
كلما هلك نبي Sai sanda wani خلقه نبي annabi ya mutu sai a wa aiko wani annabin ya tsaya matsayinsa.
وإنه لا نبي بعدي amma ku gane ni ba wani annabi bayana shi yasa ba maganar a ce wani annabi ya zo ya ce zai tafi da lamarin al'umma ba wannan
وسيكون خلفاء amma zan samu halifofi zan samu halifofi ويكسرون za su yi yawa wakati ɗaya sai a ce wannan halifa ne wancan ma halifa ne wancan ma halifa ne irin yadda aka samu daga baya ga halifa banu abbas a bagadada ga halifa banu umayya a kurkuba shi yasa aka ringa samun halifofi da yawa a wakati ɗaya wanda haƙƙi a ce guda ɗaya tak aka samu
قال yace فما تأمرون فما تأمرنا sahabbai suka ce da manzo ya rasulullah to irin wannan me ka umarce mu me idan ya zama wannan yace halifa ne wannan yace shi ma halifa ne wakati daya to bai zani قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace فو ببيعة الأول فالأول wanda kuka fara taffa gare shi ku dore bisa taffar da kuka yi masa sannan bayan shi wanda kuka taffa bayan sa kada kun yi tafa da wani haka kawai wani ya zo ya ce ai shi ba sai kun yi tafa da shi ku ce za ku yi tafa gare shi ba daidai ba ne
a duhum haƙahum su masu mulki ko da azzalimai ne ko da suna ba daidai ba ku ba su haƙƙinsu shine ku yi musu biyayya a cikin duk abin da bai saba wa umarnin Allah ba fa inna allaha sa'iluhum amma sar'ahum ba makawa Allah zai tambaye su daga abin da ya ba su kiwo Eh, abin da suka tozarta na haƙoƙin ku kan ku ɗauka ya tafi kawai a'a za a karɓa muku duk wani haƙƙi na ku ranar alƙiyama
حدثنا سيد بن ابي مريم حدثنا ابو غسانة yasa su da yawa sai ka zama wani a ranar lahira ma sababin tsiransa irin abin da ya gani daga sarakai ko shugabannin wakatinsa irin azabar da ya gani to ita ce ranar lahira za a karɓo masa haƙƙinsa kuma a bashi sababin wannan a ce ya tsira in ba dan wannan ɗin ba sai ya zama bai tsira ba ya sa lokacin zaluncin masu mulki ta wani ɓangaren yakan zama rahama ga al'umma saboda wani ba dan wannan zaluncin ba kuma in an je lahira ba zai kai ba amma saboda wannan zaluncin sai ya zama kuma shi ya kai din Eh, sai ya zama ya kai to حدثنا سيد بن ابي مريم حدثنا ابو غسانة قال حدثني زيد بن اسلم انا ادعي بن سالم انا ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم Allah قال sallallahu alaihi wasallam kala ya ce لتتبعن سنن من قبلكم شبرا ب- شبرا بشبر wallahi za ku bi tsarin al'ummun da suka gabace ku tsari bayan tsari duk irin abin da suka aikata musamman na annatu kuma sai kun yi irinsa
وزراعا بزراع kamu da kamu tsani da tsani kamu da kamu حتى لو سلكوا حجرة har da a لسلكوه.
ce waɗanda suka gabace ku sun shiga ramin damon to kuma da sai kun shiga ramin wannan damon.
قلنا يا Muka ce رسول ya الله Rasulallahi اليهود والنصارى Yahuda da Nasara kake nufi a nan da kace al'ummun da suka gabace mu قال فمن ya ce a tun ba su ba wa in ba su ba to wa.
حدثنا إمران بن ميسرة حدثنا عبد الوارث حدثنا خالد عن أبي كلابة عن أنس رضي الله عنه قال A Abu a- a- Anas ibn Malik ya ce مم، ذكروا النار والناقوس sun ambaci cewa idan da can farkon zuwa Madina da aka shar'anta sallah aka ce to da ya za a da zaman da aka yi a Makka ba a sami daman a yi jam'i don sallah ba saboda ka- ai da kafirai suke wa musulmi da aka zo Madina ga dama ta samu ta a yi jam'i na sallah to yanzu in an tashi jam'in ya za a yi don mutane su san cewa yanzu za a yi sallah wasu ka ce a yanda za a yi a ringa hura wuta مم، da an ga wuta haskenta in dare ne ko aka ga hayakinta in rana ce wajen masallaci to an san wakacin sallah ne مم، wasu kuma suka ce a a gidugo za a samu a ringa kadawa Mm.
katuwar kararrawa irin wanda nasara ke kadawa مم. ذكر اليهود والنصارى suka bace hudu da nasara فأمر بلال أن يشفع sai الأذان aka nuna wani daga cikin sahabbai cewa a a su kyale duk wa'annan guda biyu su kyale magana wutar su kyale magana gidigon ga abin da za a yi a ringa kiran sallah wakacin sallah aka umarci bilalu cewa a wajen kiran sallah ya ringa maimaita kalmomin وأن يوتر الإقامة ya ɗayan ta ikama ikama ku ba sai ya maimaita kalmominta ba
حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمشي عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها Mm.
أنها كانت تكره أن يجعل المصلى يده yusalli يصل مصل yadahu fi hasirati cewa Aisha Allah ƙara dagare ta ba ta son mai sallah ya ce zai ɗora hannunsa a kwiɓinsa ya tsayuwa haka ya riƙe kwiɓinsa وتقول tana cewa sai da Aisha tana cewa إن اليهود تفعله Yahudawa da suke irin wannan wajen ibada Yahudawa da suke wannan wajen ibada تابعه شوبة عن الأعمش Mm.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله ya kabar عليه da وسلم manzala sallallahu alaihi قال wasallam manzo Allah ya ce إنما أجلكم في أجل من خلا من idan الأمم ana so a kwatanta zamaninku dangane da zamanin al'ummun da suka gabace ku ما بين صلاة العصر إلى kamar مغرب daga الشمس sallar la'asar ne zuwa faduwar rana وإنما مثلكم ومثل اليهود yadda za والنصارى a kwatanta ku da yahudu da nasara كرجل kamar استعمل mutum ne قبالا da ya aiko ma'aikata faƙala yace man ya amalu li ila nisfi waye zai min aiki haƙi zuwa rabin rana ala qiratin qiratin zan ba shi kiraɗi kiraɗi amilatil yahud ila yahudawa sai ai aikin zuwa rabin rana ala qiratin bisa cewa za a ba qiratin su kiraɗi kiraɗin thumma qala sannan kuma wannan mai aikin ne wanda ake wa aikin yace man ya amalu li waye zai min aiki daga tsakiyar rana har zuwa sallar la'asar zan ba shi kiraɗi kiraɗi amilatil nasara nasara sai aiki daga rabin rana har zuwa sallar la'asar ala qiratin cewa za a ba su kiraɗi kiraɗi thumma qala man ya sannan ne wannan mai aikin yake waye zai min aiki daga sallar la'asar zuwa faduwar rana ala qiratin in ya so zan ba shi kiraɗi bima kiraɗi biyu qala Yace- ala na ya na'am fa antum fa antum allazina ya'maluna min salati al-asr ku ne wanda za ku ke aiki daga sallar la'asar zuwa faduwar rana ala kira dai ni ga kira kuma ladan ku an ninka muku za a ba ku kiraɗi biyu ne kiraɗi biyu نعم ala mazala tina za a ba ku lada ninki biyu magaribatul yahud wan nasara amma da aka ce za a ba ku ladan nan ninki biyu yahudawa da nasara da suka ji haka sai suka yi fushi fa qalu suka ce nanu aksaru amalan ai mun fi su aiki wa aqallu a aqama aka yi ladan mu ya zamo bai kai nasu ba ga aikin mu ya fi yawa amma kuma a ce ladan su ya fi yawa qala allah sai ubangiji azza wa jalla yace hal zalamtukum min haqqikum shay'an na rage muku wani abu daga haƙƙin ku dama ai yarjejeniya muka yi ko yahudu bin yarjejeniya za ku yi aiki daga safiya har zuwa tsakiyar rana kuka yadda kuka yi aikin na biya ku ko kuma kun yadda nasara za ku yi aiki daga tsakiyar rana zuwa la'asar zan ga abin da zan biya ku kuka yadda kuka yi aikin na biya ku Mm.
kuma daga baya a ga- ƙashin kaina ne na sa wa'annan su yi aikin ga kuma yadda zan biya su kuma sai na biya Mm.
su wa na cuta na cuce ku ne qalu la ita ce a baka cuce mu ba qala ya ce fa innahu Ubangiji ya ce, fadli baiwa ta ce.
shitu ina ba da shi ga wanda na nufa ya sa baiwa Allah an ta zo ba ba mai jayayya Eh, ba wanda ya sai jayayya sai mai fahimta irin ta Yahudawa ko Nasara
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس قال na Abdullahi Abbas ya ce سمعت عمر رضي الله عنه Nabi sai na يقول Umar Allah ya kara dagare shi yana cewa قاتل الله فلانا Allah wadan wani ألم يعلم أن bai san النبي صلى الله cewa عليه Annabi وسلم sallallahu alaihi قال wasallam ya ce لعن الله اليهود Allah wadan Yahudawa ba حرم عليهم الشهوم a wato wanda shi sayyidina Umar yake nufi eh wato wani ne cikin sahabbai ana kiransa saboda tubdu jundubi sahabi ne ya je karɓar jizya sai wanda wasu a cikin wanda za su bayar da jizyar ba su da abin da ba za su bayar jizya sai giya sai ya karɓi giyar a matsayin jizya kuma sai ya sai da ita yana ganin cewa yo in ka sai da giya ga wanda daman shi shan giyar yake ai ba komai bane نعم inda ko ba baka siya masa ba ai zai siya hannun wani to sai sai da na umar ya faɗi wannan magana cewa abin nan da samuratu ya yi ba daidai ba ne مم.
bai san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah watan yahudawa ba مم.
hurrimat Hurrimat alaihim alaihim an haramta musu cin kitse فجملوه amma sai suka فجملوها kyautata ta suka narkar da ita فباؤها irin suna sai da ita
تابعه جابر وابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مم.
حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد عبرنا الاوزاعي حدثنا حسان بن ابي wato wannan hadisi yake nuna ashe duk abin da aka ce haramun ne kai amfani da shi to ka sai da shi ma kenan ya zama haramun نعم eh ko da ga wanda shi ba a hana shi amfani da wannan abun ba نعم amma kai da aka ce kakai amfani da shi to in ka sai da shi ai kamar kayi amfanin da shi ne نعم to حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد أخبرنا الأوزاعي وحدثنا عفان بن عدية عن أبي كبشة عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال wato wannan isnadi isnadi mafi ɗaukaka isnadan mutanen sham ko نعم إيه. آه، لسان أوزائي أن هفسانا أن الهس- أن السهاب فائق إتقانا نعم إن شاء الله كان فودو يكي فدا نسباه الراوي كو مم.
إلا يكا أننا حديث شي حسان بكربو حديث كيف إيه دقى صحابي با يا كربوني دقى تابعي كمسا مم.
شيني أبو كبشتا نعم ehen wanda shi ko shi ya karba daga sahabi shine Abdullah ibn Amr ibn al-As cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce بلغوا عني ولو آية ku isar daga gare ni ko da aya ɗaya ce daga ƙur'ani مم.
ko kuma ko da alama ɗaya ce ko ko ko da da nuni
وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ko a iya ba da labaran banu isra'ila haka ɗin ba laifi ba ne don kun ba da labaran banu isra'ila wannan ba laifi ba ne illa iyaka a wani hadisi an faɗa cewa duk labarin da kuka ji daga banu isra'ila to kakku ce za ku gaskata kakku ce kuma za ku karyata Eh, la tusaddiqu bani isra'ila wa la tukazzibuhum wa qulu amanna billazi unzila ilayna wa unzila ilaykum
ومن كذب علي متعمدا wanda ya tsaira gare ni da gangan يتبوى مقعده من النار ya tanadin mazauni a wuta ba makawa wanda yawa a manzo Allah ƙarya to mako masa wuta
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال قال ابو سلمة بن عبد abu salama da الرحمن bin abdurrahman bin aufin ya ce abu hurairah Allah ƙara da ya gare shi ya ce ان رسول الله قال صلى الله الله عليه عليه وسلم قال وسلم ان اليهود hakika yahudu نعم wannan tsara da nasara والنصارى لا يسبقون ba sa rina furfurarsu فخالفوهم ko ku saba da su ku ringa rinawa amma rinin da za ku yi kakkui da baki نعم حدثنا محمد قال حدثني حجاج حدثني جرير عن الحسن قال حدثنا جندب بن عبد الله في هذا المسجد وما نسينا منه منذ حدثنا a wato yace jinun abdullahi mana hadisi a wannan masallacin masallacin basara wanda a zamanin kusan duk duniya ba masallaci ma wanda aka kawata irin masallacin basara saboda basara zama wata asar nan wani binni na kasuwanci ana kasuwanci kwarai a basara ga da yawa daga sahabbai sun zauna a ita kamar irin su Abdullahi bin Abbas din da wasu da yawa Mm.
Ah, eh, to shine yace a wannan masallacin na basara Mm.
tun da ya faɗa mana ba mu mance abin da ya faɗa mana ba tun daga san da ya faɗa mana وما لا خشى أن يكون جندب كذب على رسول الله ba ma صلى zaton الله عليه a ce وسلم.
shinkafa zai wa manzan Allah ƙarya mun tabbatar abin da ya faɗa manzan Allah ya faɗa masa gaskiya ne قال ya ce قال رسول الله صلى الله عليه fazala وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce كان في من كان قبلكم رجل an yi wani mutum a cikin al'ummin da aka yi kafin ku به جرهم yana da miki an masa miki فجزع wannan mikin ya sa ya gajen haƙuri ya kasa jure zafin ciwon فأخذ سكينا sai ya kama ya ɗau wuƙa فحز بها يده sai yanke hannunsa da wannan wuƙar jini ya ta zuba har ya mutu فما رقع الدم jinin ya kasa tsayawa حتى مات har sai da ya mutu
قال الله تعالى da ya je sai Allah ya ce da shi بادرني عبدي بنفسه wannan bawan ya gaggauce ni da ransa ya bari ni in ɗaura nasu amma sai ya zamo shi ya sabauta abin da zai ran nasu zai fita حرمت عليه shi الجنة yasa ba zai shiga aljanna ba na haramta aljanna a gare shi
حديث أبرص وأقرأ وآبى في بني إسرائيل hadisin wani da aka yi mai albaras da kuma wani wanda yake mai wato sanko a kansa da kuma wani wanda yake makaho a cikin banu isra'ila حدثنا عمرو بن اسحاق حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا عمام حدثنا اسحاق بن عبد الله قال حدثني عبد الرحمن بن ابي امرة ان ابا هريرة رضي الله عنه حدثه Mm, aba huraira ya zantar da shi انه سمع النبي cewa ji annabi صلى الله عليه وسلم ta ها.
hawili حدثني محمد حدثنا عبد الله بن رجاء اخبرنا حمام عن اسحاق بن عبد الله قال اخبرني عبد الرحمن بن ابي امرة ان ابا هريرة رضي الله عنه حدثه Mm, aba huraira Allah ya kara dagare shi ya faɗa masa انه سمع رسول الله صلى الله عليه cewa ji manzo Allah وسلم يقول sallallahu alaihi wasallam yana cewa ان ثلاثة في بني an samu اسرائيل mutum uku a cikin banu isra'il أبرص ɗaya mai albaras ne وأعمى ɗaya makaho ne وأقرع ɗaya kuma gashin kansa ya cinye saboda ciwo بدال الله ya عز zama وجل wato أيضا eh, dukkan اليوم nasa kora ta hana gashi Mm.
But, eh, sai ubangiji ya baraya jarrabe su ubangiji subhanahu wata'ala ya nufi baraya gwada su ya gani فبعث إليهم ya ملكا aiko wani mala'ika zuwa gare su فأتى الأبرص mala'ikan nan da farko ya je wajen mai albaras din فقال yace da shi أي شيء أبو إليك kai ko a rayuwa wani abu ka fi so قال لون حسن sai mai albaras din yace ai ni a rayuwar nan ba abin da nake so irin a ce an bani kyakkyawar kama irin wannan albaras da yake damuna ya tafi وجلد da حسن fata kyakkyawa كالقزران الناس mutane yanzu kyamata suke saboda albaras din nan Kala yace kuma sahu mala'ikan nan ya shafi jikin mai albaras din nan faza banu sai albaras din ya kau daga gare shi ya koma lafiyayye au diya launan aka hasana ba shi kyakkyawan kama wajil dan aka ba shi hasana kyakkyawan fata fa qala ayyul mal ahabbu mala'ikan ne ilayka yace da shi a dukiya wace dukiya ka fi so qala al iblu yace ai shi a dukiya ba abin da ya fi so irin raƙuma au qala al ko baqaw ko cewa ya ba abin da ya fi so irin shanu
huwa shakku Ah.
huwa shakku fi zalika wato saqub na abdullahi shi yake kokonto a cikin wannan a cewa ya ibilu ko cewa ya batsaro innal abrasa wal aqra qala aduhum al iblu wa wato dai qala abin da yake akwai su mai albaras din da wannan mai korar ɗayan su ya ce shi abin da yake so a bashi raƙuma ɗayan kuma ya ce shanu au diya naqatan ushara aka bashi taguwa mai cikin wata goma fa qala Wa- mal- mala'ikan yake da shi yubaraku laka fiha ubangiji zai ma albarka a wannan
wa atal aqra ya je wajen wannan mai korar fa qala ya ayyul ce abu sai kuma ilayka a rayuwa mai kafi so qala sharun ya ce hasanun gashi kyakkyawa wai za ba ni haza karkazaran nas wannan abu ya tafi daga gare ni dan mutane kyamata suke ala ya ce kuma sahu sai mala'ika nan ya shafi jikinsa fa zahaba sai wannan wato kora ta su ta tafi ya samu gashi ko kyakkyawa de sharan aka ba shi hasanan gashi kyakkyawa ala fa ayyul mala habbu mala'ika ya ilayka ce da shi a dukiya gaba ɗaya wacce ka fi so qala al baqaru ya ce shanu ala ya ce fa dawo bakaratan sai hamila mala'ikan ya ba shi wata saniya mai ciki wa qala mala'ikan ya ce da shi yubaraku laka za a yi fiha ma albarka a ne ma fatan Allah ya ma albarka a saniyan nan da na baka wa atal ya je wajen a'ma makahon fa qala ayyu ya shay'in ce da ilayka makahon wani abu ka fi so qala Ya- mala- makahon ya ce yaruddu Allahu ilayya basari aini abin da na fi so Allah ya dawo min da gani na fa usur bihin nasa in iya ganin mutane qala ya ce kuma sahu sai ya shafe shi radda Allahu ilayya sai Allah ya basara dawo masa da ganinsa qala ya ce fa ayyul mala habbu kai ilayka kuma a duniya wata dukiya ka fi so qala al ya ganam ce tumakai da awakai fa dawo shatan ya ba shi walidan akuya wadda take mai ciki fa unti jahazani wa'annan wato masu raƙuman da masu shanun suka da suka ringa haihuwa wa wallada hadha wannan ma kuma nasa akuya ta ringa haihuwa fa kana li hadha wadin min al ibli sai zama wannan raƙumansa sun cika fili fetal akwai fili ƙato amma raƙuman nan sun yawa har sun cika wajen wa li hadha wadin min baqarin wannan kuma yana da fili wanda yake an cika shi da shanu wa li hadha wadin min al ganami wannan kuma yana akwai fili da yake an cika shi da tubakai da awakai nasa thumma innahu atal abrasa fi sannan mala'ikan nan sai je wajen mai albaras din nan fi suratihi wa a turarsa da hayatihi.
sifarsa fa qala ya ce rajulun miskinun ga ni mutum ne almajiri takadda biyal hibalu a igiyoyina sun yanke ba ni da wani sababi a tafiyan nan na rasa komai a tafiyan nan fala balaga yawma illa billahi summa bika ba ni da hanyar da zan iya kaiwa gida sai taimakon da Allah ya yi min sai kuma kai da na zo wajenka ka taimaka min as'aluka billazi ataka launal hasana ina roƙonka don Allah ka dubi Allah Allah da ya baka kyakkyawan kamar nan wal jiddal hasana ya baka fatan nan kyakkyawa wal mala ya baka dukiya ba'iran ina roƙonka ka bani raƙumi ɗaya alayhi fi safari da zai wadace ni in kai gida a wannan tafiyar tawa fa qala lahu sai mutumin nan ya ce da shi innal huquqa kasiratun kai nawaye nawaye sun yawa nawaye nawaye sun yawa fa qala lahu sai mala'ikan ya ce da shi kani a'rifuka ka manta na fi son ka alam takun abrasa ba kai ne da kake da albaras ba yakazurkan nas mutane suna kyamarka faqiran kana talaka fa ataka Allah ya baka wannan fa qala sai mutumin ya ce da kabarin sulikabira wannan dukiya da kake gani na gaje ta kaka daga kaka wannan dukiyar ai ta kakanni ce
faƙala mala'ikan ya ce in kunta kaziban in ƙarya kake a maganar nan sayar kallahu ila ma kunta Allah ya bai da kai yadda da kake
wa tal aqra fi suratihi ya je wajen mai korar a siffarsa da siffarsa faqala law misla ma qala ya hadha faɗa ya faɗa wa mai korar nan irin yadda ya faɗa wa wancan mai albaras din faradda alayhi misla ma radda alayhi shi ma hadha mai korar nan ya bashi amsa irin amsar da wannan mai albaras din ya bashi faqala yace In kun mala'ika tafi yace ba.
shi, in dai ƙarya kake sayar kallahu ila ma kunta Allah ya mai da kai yadda da kake wa tal ma fi ya je wajen mutawar ya surarsa faqala rajulun miskinun ya ce da shi ni da kake gani mutum ne almajiri wa ibn sabil matafi wata kadda abiyar hibalu igiyoyi na sun Yi yanke safari.
a wannan tafiyar tawa fala balagal yawma illa billahi summa bika ba ni da hanyar da zan iya kaiwa gida a yau sai dai Allah ya taimaka min kuma kai da na zo wajenka a ce ka taimaka min as'aluka billazi radda alayka basaraka ina roƙonka ka bani akuya ɗaya da ka bani ka dubi ubangijin da ya dawo ma da ganin ka ka bani akuya ɗaya ataballagu biha fi da zan yi safari guzuri da ita a tafiyar nan tawa faqala sai makahon nan wanda da makaho ne yace ar kuntu a'ama ni din nan da can makaho nake faraddallahu basari Allah ya dawo min da gani na wa faqiran da can ni talaka ne fa ganani Allah fakar a gana ni ya wadata ni fa khudh ma shi'ta shi yasa duk abin da kake so a dukiyata ka ɗauka fa wallahi la ajhaduka al-yawma bi shay'in akhadtahu lillahi wallahi duk abin da zaka ɗauka a dukiyata yau in- dan Allah ba zan ma musu ba zan ce ka ajiye ba in yau dukiyata ma gaba ɗaya kace zaka ɗauka ka ɗauka dan Allah faqala sai mala'ikan yace amsik malaka ke dukiyarka fa inna mabtuluka an gwada ku ne an gwada ku a ga me za ku yi faqad radiya an radiyallahu anka Allah ya yarda da kai wa sayyida ala ya yi sahibaika.
fushi da abokan tafiyarka guda biyu da wancan mai albaras din da wancan mai koran babu babu am hasibta anna asaba fadin ubangi tabaraka wa ta'ala amma hasibta ana sabar kafiwar rakimi kanu min ayatina ajaba ka san cewa lalle mutanen da suka shiga kogo wanda suke da allo da aka rubuta a kogon Hmm, lalle kam su dinnan suna daga abin mamaki a cikin ayoyin Allah hmm. alkafu alfatahu fil jabali a wato buɗe a cikin kogi shi ake a a cikin dutse shi ake kira kogo Hmm. warraqimu alkitabu ban a littafi marqubun maktubun min raqabi da aka ce kitabun marqub Hmm.
wato an rubuta daga raqamu ne aka diko marqubun Hmm. rabanna ala qulubihim da ubangiji ya ce alhamdulillah rabadana ala qulubihim Allah mu- wato muka yi musu ilhama su nuna juriya sun jure bisa barin kasarsu da barin iyalinsu da barin dukiya sharadan ta ɗaɗar ibana ifraɗin zulfafawa alwasidu fi wasidu farfajiya
وجمعه وصائد jam'in wasidu wasa'idu ووسود wa wusudum ana cewa kuma wusudum fu'ulum
ويقال الوسيد Mm, ana Wasidu cewa babi.
wasidu albabu kofa kofa ita ce wasidu wasu ka ce موصدة wasidu abinda ake nufi da shi dandamali مم.
musadatun a na wato eh, cikin su- ah, sura ta ah, ta qur'ani innaha alaihim musada wato abinda ake nufi da ita mudbaqatu abin rufewa
آسد البابا ya rufe kofa وأوسد ko a wasadahu an kan mai da wawdin ya koma al- alifi Na'am.
a ce a sadal baba ko kuma a ce a wasada a bashi بأسناهم kuma ba su أحييناهم.
dahun lina alama muka raya su
أزكى أكثر rai a mafi yawan amfani فضرب الله على آذانهم فناموا Ubangiji ya rufe bisa kunnuwan su kai bacci رجما بالغيب rajiban bilgaibi لم fada يستطيع fada da zato canki faɗi abinda bai fito fili ba a canka a fada shine rajimin bilgaibi وقال مجاهد mujahidu yace تقردهم taqarruhum tana barin su
حديث الغاري to a kwana nan hadisul gari alhamdulillah
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين